أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيء عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعد فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم وما أنزل إليهم خاشئين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين وأبدل الصلاة وأتم التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته muna ashirin da ɗaya ga watan Rajab, wata na bakwai a cikin watanni na addinin Musul- Musulunci. Idan ka ɗauko Al-Muharram, Safar, Rabi'in awwal Rabi'in Sani, Juma da Ula, Juma da Akhir, Rajab, sai ka zo ga watan Rajab, shine wata na bakwai a cikin watanni na addinin musulunci shekara 1444 hijira ko mu ce kaura ta farin jikada fiyayye a cikin halitta ya mace ba ta ba aihuwar ɗaka makka bin ka bin Allah wanda ya bi ka ya tsira wa in tuɗi uhu ta atadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zawa birnin madina wanda ya yi daidai da sha biyu ga watan biyu shekara dubu biyu da ashirin da uku miladiya. Muna jaddada godiyanmu da yabanmu da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, fa'alu lima yurid wanda sai ya so ake, cikin ƙaddarawarsa da gudanar da mulkinsa. da kuma sarrafa bayinsa yadda ya ga dama ya sake ƙaddara saduwanmu da ku a wannan majalisi namu a kuma wannan makaranta tamu madrasatu a shek usman bin fodiyo da makaran niger wadda take unguwar sabon gari ɓangaren ya da ɓandage kusa da gidan tsohon gidan alhaji hamusu adamu kwano rahimahullah muna shirya da godiyanmu allah subhanahu wataala da ya sake mayar da mu wannan majalisi wanda muke gabatar da wannan darasi a cikin wannan littafi namu mai albarka usulul iman fi dawil kitabi wa sunna na babban malaminmu a sheikh dr salih bin abdulaziz ali sheikh rahimahullah muna fatan al'umma gardar magaran da kewaye maza da mata yara da manya ‘yan kasuwa da ‘yan kwadago masu neman ilimi muhammadiyar na boko masu karanta suwa da wa'azzuka mun wayi gari lafiya alkhairin da ke cikin wannan yini Allah kai ne Allah Allah ka sadar da mu sharrin da ke cikin wannan yini Allah ka tsare mu ƙasanmu Nijar Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka mana sabon arziki na alkhairi da ci gaba da ɗaukakar ƙasa. Garinmu da magaran Allah zaunar da mu lafiya ya ka mana sabon arziki da ci gaba da ɗaukaka. marasa lafiyar mu gida da gidan asibiti Allah lafiyar a hannunka take kai ne mai ita Allah ka kare mu da lafiya Allah ba mu lafiya Allah kara mana imani da lafiya wani baban mu yace da mara ka lafiya in kace Allah ba mu lafiya sai baba yace da mara ka lafiya in biki san shi ba sai ki je makaranta ki san menene mara ka lafiya to Allah ka ba mu lafiya da imani da kuma mara ka lafiya yaranmu ‘yan mata waɗanda ba su da mazajen aure Allah kai ne Allah, Allah ka aurar da su ga mazajen ƙwarai. Kina so kenan. Saurawanmu Allah ka aurar da su ga mazajen ƙwarai. Mu da muke da auren Allah ka zaunar da mu lafiya. Allah ka ba mu sabon arziki na alkhairi. Iyayenmu da kakanninmu da ‘yan kakanninmu Allah ka yi musu rahama. Allah ka haɗa mu cikin jannatul firdaus. malimanmu da maliman malimanmu Allah ka yi musu rahama. Allah ka haɗa mu cikin jannatul firdaus. Masu rai Allah ƙara musu imani da lafiya da adalci. Idan lokacin su da namu yayi Allah kai ne Allah, Allah ka haɗa mu cikin jannatul firdaus. Wa'inda suke taimaka mana tun daga makarantunmu da masallatanmu da wuraren wa'azinmu Allah ma dukiyarmu albarka. Allah ka ba mu duki da za mu taimaki addinin Allah. duki da bata da alkhairi Allah ka tsare mu da ita ya Allah wannan tunatarwa da muke Allah ka sanya mana ikhlasi Allah ka sa muna yi dan kai dan daukar maka aban kasa yi da ba dan Allah ba Allah kai ne Allah Allah ka tsare mu ya Allah daliban mu wayanda suke a koyina cikin duniyar nan Allah ka tsare su ka tsare mu Allah ka dauka mu ka dauka daliban mu Allah ka biya bukatun mu na alkhairi ‘yan uwa, ‘yan agajinmu da suke tallaba mana suna tsaye domin isar da wannan da'awa tamu a kowane lokaci safiya da maraice, Allah saka musu da alkhairi, kuma Allah ya haɗa mu cikin jannatul firdaus. Wanda duk yake buƙatar bara ta addu'a, Allah ka biya mana buƙatunmu da nasu gaba ke Wanda ke cikin tsanani, Allah ka yaye masa. Allah subhanahu wata'ala ya albarkaci iliminmu. ‘yan uwa musulmi kafin mu shiga cin wannan littafi namu mai albarka mukan tunatar mu azartar mu motsar mu faɗakar bisa ga ƙa'idar wa zakir fa'in na zikira ko kuna da aya أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين
Allah subhanahu wa ta'ala fa'ala lima yurid ya ce, wa zakir ka tunatar, ka wa'azantar, ka motsar, ka faɗakar, tunatarwa fa'inna zikira lalle ita tunatarwa tamfa'ul mu'minin tana amfanuwa ne zuwa ga masu imani. Wanda dukkan yana ƙoƙarin sauraron kalmar Allah, wanda dukkan yana ƙoƙarin sauraron sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama domin gyaran rayuwarsa ta duniya da lahira to alama ce tana wannan tunatarwa tana amfanin sa alama ta imani domin Allah ce wa dhakkir fa inna dhikra sai ce mi tanfa'ul mu'minin sai Allah ya mido ka asalin halittarka wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah bai halicci mutum da aljani ba face sai dai dan su yi mishi bota ma uridu minhum min rizqin Allah ce ba ma ni wani arziki daga wurin su wa ma uridu an yud'imun ba ma nufin kuma su ciyar da mu wani abu a shekara dan uwa musulmi tunatarwa abu ce wadda take da tsadar gaske bakka da masoyi wanda ke son ka tsananin son ka kamar wanda yake tunatar da kai maganar Allah mahaliccinka kamar wanda yake tunatar da kai maganar fiyayyen halitta wanda in ka bi shi ka shiryu sallallahu alaihi wasallama kuna da aya cikin suratul a'ala fadakir
أعوذ بالله السميع العليم aha من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه fadakir فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى
Allah subhanahu wata'ala ce fadakir ka tunatar, ka wa'azantar, ka motsar, ka faɗakar, domin inna fa'ati zikira lalle tabbas tunatarwa tana da amfani. Tunatarwa tabbas tana da amfani. Wa yake amfanuwa da tunatarwa sai ya zakaru mai ya hasha, asali mai tsoron Allah yakan tuna ya wa'astu, yakan tuna ya yi tsoron Allah subhanahu wata'ala. Allah ka sanya mu cikin masu tsoronka. Allah ka sanya mu cikin tuna- su- su- su- a tuna musu maganar Allah su ji tsoron Allah. A tuna musu maganar manzon Allah su tsoraci Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ya zakaru man ya hasha, a sannu mai tsoron Allah yakan tuna yau asto. Manzara Malai Salatu Wasalam ce, Balligu an yi walau aya, ka isar da saƙona ko da aya ɗaya ka sani. ka fahimce ta, ka san karatunta, ka san ma'anarta, ka san fassararta, ka san abin da take karantarsuwa ƙarƙashin fahimta ta magabata, to ka isar da saƙon manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a dalilin abin da ka fahimta, ƙarƙashin fahimta ta magabata. ‘Yan uwa musulmi, darasinmu da yana nan a cikin wani littafi na usulul iman fi daw'il kitabi wa sunna na Sheikh Dr. Saleh bin Abdulaziz al-Sharhi Mahullah littafi ne wanda yake kirana yake kiranka yake kiranmu yake kiranku domin mu gyara aqidanmu mu gyara kalmar mu ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah yau kuma in kadiba ƴan uwa musulmi tauhidi na yana buƙatar tunatarwa yana buƙatar faɗakarwa yana buƙatar kalman nan da kace babu wani macancancin a yi mishi bauta da gaskiya sai Allah to yana da kyawo ka san abin da ta kunsa ka san abin da take karantar da kai ka san yadda za ka yi aiki da ita a nan duniya ka shirin ci- za- rayuwa ta barzakhiyya ka bar duniya kai baka je lahira ba rayuwa ta kabari ka shirya amsoshi guda uku ɗan uwa musulmi shirya tun da wuri kuma a nan duniya ne za ka santa ka san ma'anarta ka san yadda za ka yi ƙoƙarin rayuwa cikin waɗannan amsoshin guda uku da za a yi maka cikin kabari idan ka san su ka fahimce su ka yi aiki da su gaɓuɓuwanka sun yi aiki da su bakinka ya furta zuciyarka ta ƙudura to sai ka samu dace daga Allah in an tambaye ka ka ba da amsa ta daidai. Domin tambayoyi ne waɗanda suka shayi tauhidi, kaɗai ta Allah. Yau ko ɗan abu ɗan kaɗai ya same ka sai a ce wani ne maka magani, wani ne maka sihiri, wani ne ya shiga gabanka, sai amince da cewa ba mai yi sai Allah. an bar haƙiƙanin tauhidin kaɗai ta Allah an koma shirke-shirke an koma sirce-sirce to ashe kalmar mu ta la ilaha illallah tana buƙatar a kakkaɓe mata dukkan wata ƙura a kakkaɓe mata dukkan wani datti ka samu haƙiƙanin tauhidi na kaɗai ta Allah ranar alkiyama ɗan uwa ka yi fatan Allah ya tana ka cikin masu tauhidi dan idan ka sake ka je ba ba kai ba tauhidi gaban Allah to ka san duk wani aikinka da kai ya lalace ya riddiki eh duk wani aikin da kai inda ka je ma Allah babu tauhidi to ka gane wannan aikin ya lalace ya riddike ku bani aya cikin suratul ma'ida wala qad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika
أعوذ بالله السميع
ha العليم zumar ce ba suratul zumar suratul zumar
من أجمع رضا.
الشيطان الرجيم sun tunatar da ni من همزه ونفخه ونفسه a cikin suratul zumar ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين Allah subhanahu wata'ala ya ce, Wala ƙada uhiya ilaika, ya manzan rama alaihi salatu wassalam, tabbas haƙiƙan, wala ƙada uhiya ilaika, haƙiƙan mun yi wahayi zuwa gare ka, in ji Allah subhanahu wata'ala ya ce, Kai annabi sallallahu alaihi wasallama, tabbas Allah ya yi wahayi, ya yi aike na musamman zuwa gare ka, wa ilal ladina min qablik hakanan Allah yayi aike yayi wahayi zuwa ga waɗanda suka wuce tun gabaninka cikin annabawa da manzanni la in ashrakta inji Allah wallahi inda zaka yi shirka inda zaka hada Allah biyu haƙi na Allah ka dauka ba wani abin halitta ka ce Allah na yi wani ma yana yi wata siffa cikin siffofin Allah ka dauka ba wani abin halitta la in ashrakata in ji Allah ya ce ma manzansa wallahi inda zaka yi shirka zaka Allah biyu gani ba gani ba fiyayye a cikin halitta sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya ce mishi dan aljanna ne li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa wa yutimma ni'matahu alayka ويهديك صراطا مستقيما laifi ko ya yi ko bai yi ba Allah ya ce an gafarta mashi barantana masu ne annabi bai- bai kuskure bai laifi eh bai ya samu kariya daga Allah masu ne to amma anan Allah ya ce mishi la in ashrakta dan ka gane sha'anin shirka dan uwa musulmi sha'anin hada Allah biyu ka tsaya ka nutsu da kyau ka kakkabe ma tauhidinka ƙura ka samu tantagare tauhidi la in ashrakata inda zaka hada Allah biyu kai shirka in ji Allah la ya badanna amaluku da ayyukanka sun lalace wannan malamai suna cewa da annaba ake amana ne da al'ummarsa kuma an kari ba a ba gawa ka shi ne don mai rai a ta muna tsakuwa don ayatin tsoro lahabar yan na amurku to ina ni ina kai muna abin tausayi ai inda za ka yi shirka da aikinka ya lalace a ce sallaki ta lalace kin yi ta a banza azuminka ka yi shi a banza hajjinka ka yi shi a banza a dalilin mi a dalilin shirka la'in ashirakata la ya baɗan na amaluk cikin suratul zuma inda za ka yi shirka da aikinka ya tarwatse ya lalace wadda ta kunanna minal khasirin da ka kasance a cikin masu hasara ‘yan uwa musulmi ashe al'amarin shirka al'amarin haɗa Allah biyu al'amari ne da ya kamata malimanmu da iyayenmu da almajirai iri na ‘yan ƙorawa waɗanda ɗan karatun nasu bai kai cikin to- cokali ba ya kamata su ci gaba da karantar da al'umma shi yasa muke kira ga dukkan malamai masu karanta zuwa cikin makarantunmu na islamiyya da ma na allo abin da ya shafi tauhidi wannan mukarar mai lamba ukun wannan ko mai yatsotsi guda uku a cikin bayan a rika kokarin ana karantar da bayan Allah eh abin da ya shafi tauhidi darasi na tauhidi littafin tauhidi a rinka sawa kaɗan kaɗan ana karantar da yaranmu shekara hudu shekara biyar shekara goma sha biyu sha uku har ya zuwa saura saboda al'amari tauhidi al'amari ne da yake buƙatar a ci gaba da faɗakarwa da tunatarwa. Kadi ba ka gani, inda zaka da Allah biyu da aikinka ya tarwatsi ya lalace, kuma da ka kasance cikin masu hasara. Kuma ka gane wani guri idan ban manta ba in ɗalibai nan da ni, wanda hobe tubo ba ya je ma Allah. haramun ne shiga aljanna cikin wata sura ce innahu man yushrik billahi cikin wata sura ce a to ku bani kuna da ita
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وللظالمين من أنصار
innahu man yushrik billahi ka gane tabbas lalle wanda duk ya sake talallabiya ta kwashe shi sarmandauna ya kwashe shi har bai tuba ba ya je wa Allah yana hada Allah biyu bai tuba ba ya wasa shirka bai kadaita Allah ba har ya je wa Allah cikin masu shirka masu ɗaukan wata siffa ta Allah su ba wani abin halitta wake arzutawa wake ɗaura talauci wake ɗaura rashin lafiya wake yayewa wake ɗaukakawa wake ƙasƙantarwa to sai ka ɗaukaka ba wani to duk wanda ya sake lamarin yadda yake ɗan uwa ka gane wanda duk ya mutu yana shirka ga Allah faqad harama Allahu alaihi aljanna haƙiƙan Allah ya haramta mu shiga aljanna kasan lamarin ka ya dagule a hiran alkiyama adaman gida biyu ne fariqun fil janna wa fariqun fis sa'i to haramun ne ka shiga aljanna faqad harama Allahu alaihi aljanna haqiqan duk wanda ya sake har ya mutu yana shirka ga Allah bai tuba ba in ka tuba duk laihin da kai Allah yana shirye karɓo tubarka mutukar ba a riƙe ƙohon tuba ba mutukar mala'ika bai fara zarar ranka ba mutukar mala'ika bai fara zarar ranka ba sai ka tuba ka ji wa'azi kai watsi da haɗa Allah biyu kai watsi da ɗaukan wata siffa ta Allah ka ba wani to Allah shirye shi karɓi tubarka inna Allah ya ƙabalu taubatar abu ma lam yughargir Allah na karɓar tuban bawansa mutkar bai kai gargara ba shine lokacin da mala'ika ya zo buskanka yana zarar rai wal tafati sa'o ila rabbika yawma fala sad ولا صلى ba ya isa karan ba shi ba muke akai ko muhallin shahidi innahu man yushrik billahi duk wanda talallabi ya ta kwashe shi ya da Allah da wani bai bai tuba ba faqad harama Allahu alaihi aljanna Allah ya haramta mashi gidan aljanna kuma wahun nar kuma makomar sauta inda ma za a tsaya a ce shi kiran hana ta maka aljanna a barka gingirin ai da mu dama to ma wahun nar eh kuma Allah sai a ce ga makomar kana ga mazaunar kana ga mashigar kana ita ce wuta ka ji wani bala'i inda ba za ce an haramta maka aljanna shi kenan a barka gingirin ai da damu dama ba azaba to sai Allah ce wa ma'awahun na makomarsa wuta wa mali zalimi na min ansa azzalimai ba su da mataimaka wanda zai hana ya musu azaba babu shi wannan shinhuda ce daga cikin shinhudodin da muke yi. a cikin wannan darasi namu na usulul iman fi daw'il kitabi wa sunna na babban malaminmu a shek dr salih bin abdulaziz al sheikh rahimahullah ‘yan uwan musulmi za mu tashi darasi yau na talatin da ɗai darasi ɗaya bayan ɗai na talatin da ɗai ba da bismillahi rahmanir rahim ‘yan uwa masu bin mu ɗalibai irina a cikin wannan littafi a sati da ya gabata muna cikin bayanin a ɗaga ƙabari sama a mai tudu mai girma ko a ƙara ƙasa fiye da ƙasar shi ko a shaya shi da siminti ko a zo a rinka rubuce-rubuce wane ya mutu le kaza demil demil wace ce le ne wane ne da sai kome ne to wannan rubuce-rubucen da ake a kabari da kuma gini da ake wani wai don gina ma ga an zo an sa karo a kabarin mutum a sa karo karo ba warƙuda da zama a kanta malam sai ya ce fa kullu dalika min albid'i illati dallat biha alyahud wannan dukkan sai cikin bid'a da yahudawa da nasarawa suka bace a kanta kuma wa kanat min azamin raza'il raza'i'i shirki kuma ya kasance daga cikin manya-manyan hanyoyin da suke kai mutum zuwa ga shirka a sati da ya gabata nan muka tsaya yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya kuma darasinmu na talatin da ɗaya ne ɗalibai sai ku bani hadisi na jabir ɗan abdullahi inda yake cewa na har rasulun an yi jisar ƙabar ba'ada bismillahir rahmanir rahim karatun kawai ai bismillah a saki a bani shi da fasara in ji
Allah tabbata gare shi ya hana a shaye kabari da suminti ko kuma a shaye da lasho wa an yi ƙwara alaihi kuma ya hana a zauna a kan shi wa an yi bina alaihi kuma ya hana a yi gini a kan shi wa an yi zara alaihi kuma ya hana a ƙara tsawon kabarin sama wa an yi kutaba alaihi kuma ya hana a yi rubutu a kan kabarin رواه مسلم وابو داود والحاكم مسلم وابو داود الحاكم سلا ويدوش wannan daga jabir dan abdullahi Allah ya ƙara yarda da shi yace manzon rama alaihi salatu wassalam yayi hani hani ne daga manzon rama alaihi salatu wassalam an yujassisa al-qabr da a rinka shafe kabar kawo siminti ko lasho ko jar ƙasa kaga an ma mutum an zo an shaɗe shi eh to an hana wa an yi fa'ada alai kuma ya hana ka hau saman kabari ka zauna ba inda ba kabarin ya riddige babu alamunsa a'a inda ke da alamun kabar da gani na wannan kabari ne ka zo ka zama a gurin an hana yan uwa masu zuwa kabari sai ne kokarin kiyaye an hana mu shaɗe kabaran mu ba al'adar mu bace ba ɗabi'a mu bace ba karanta su addinin addinin bace zama a saman shi ba ɗabi'a mu bace ba al'adar mu bace mu musulmi wa an yubna alai kuma an hana mu zo mu yi gini aka bulo da bulo da siminti ayi a tada gini na musamman da gani gini ne aka mushi to shi ma manzon rama alayhi salatu wassalam ya hana wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusrij al-musta'at masir manzon rama alayhi salatu wassalam ya hana ayi gini akan kabari ku zo kuna gine kabaran ba dabi'a ko wace ɗabi'a ce ta Yahudawa da Nasara. Kai ba ba Yahudi ba ne, kai ba ba Nasari ba ne, kai musulmi ne, ko ba gaba ne? Mu musulmi ne ko ba musulmi ba ne? Musulmi ne, mu musulmi ne. Masu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. To ba ɗabi'a mu bace. Shafe kabari, zama a saman shi, gini a kasan shi, a saman shi, wa an yuza da alaihi kuma a ƙara tsawon kabarin a yi tudu kwato sai harkar wani babban mutum ne a mai ƙasar kabarin to ba ta biya mamaci eh ba al'adar mamaci al'adar yahudawa ce nasarawa shi kuma da rama alai salatu wasallam ya karanta da mu cewa bu sa'a ma yahudawa da nasarawa ba ɗabi'a mu bace ba al'adar mu bace wa an yuktaba alai kuma hana mu rinka rubutu bai sai lewa ne ne lewa ce ce mazarama ya hana wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi haka na abu dauda haka na hakim sai mana ya shigar ce abu na takwas as-salatu ila al-qabri wa indaha yin sallah ya zuwa ana fuskantar kabari da kuma wurin kabarin ku rinka sallah kuna fuskantar kabarurruka ga kabari can kuna kuma nan kuna sallah da kuma yin sallah a wurin kabarin a cikin kabari malatu zai maka zancen shi eh sai ya fara da sunna dan ka gane sunna tare take da alqur'ani alqur'ani tare yake da sunna haka suke sai malai ya fara maka da sunna fa an abi mursid al-ghanawi ko kuma ci hadisi nan bayan bismillah ina bukatar shi fa an abi mursid al-ghanawi
النبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا لا تصلي تصلوا إلى القبر ولا تنهزوا عليه رواه مسلم shi ma ina buƙatar in Allah ya sa kun san fassara ku fassara mun shi بسم الله الرحمن الرحيم فأنا أبي مرتد العنوي أنت مولد علي مرتد العنوي قال يأتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم أنت على سوى لا منتم على استنبت علينا سوى لا تصلوا إلى القبر kada ku yi sallah kuna masu kallon inda kabari yake wala sallah su alaihi kada ku zauna a kan shi rawahu muslim muslim ya rawaito shi daga abi mursid al-ghanawi rahimahullah rako radiyallahu anhu yace yaji manzon rahma alayhi salatu wassalam ya kulu yana cewa la tusallu ila al-qubur kadda kurin kasalla kuna masu kallon inda kabari yake kuna fuskantar kabari an hana to wannan kuma dubara tarihi ga mai shiga rijiya sai ka diba ga inda kake wala tajlisu alaiha kuma manzara ma alaihi salatu wassalam ya ci- ya hana mu zama akan ita kabarin an hana ka yin sallah kana fuskantar kabari kana kallon wajen inda kabarin ka suke an hana ka zama akan kabari wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi kuma ku bani hadisin abi sa'id al-khudri yake cewa al-abdu kullaha bayan bismillah بسم الله الرحمن الرحيم fa an abi وعن أبي سعيد الخدري قال ما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا الموضع والهمام رواه أبو داود والترمذي abi sa'id al-khudri Allah ƙara yarda da shi yace yaji manzon Rama alayhi salatu wassalam ya kuruna cewa al-ardu kullaha masjidu asa dukan masallaci
Banda makabarta da banɗaki.
Gaishe.
Abu Dawud da Tirmidhi. Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito shi.
gaishe ku Allah saka da alkhairi Amin.
ashe kaga ɗaliban sun fassara mana sunna ƙarara Allah ma ilimin albarka Allah saka ma iyayenmu albarka Allah saka ma malamanmu da alkhairi Allah tabbatar da mu akan sunna daga abi sa'idi al-khudri Allah ƙara shi ke cewa manzon rama alayhi salatu wassalam ya ce ƙasa dukkan ta masallaci ne sabanin sauran addinai su he sun je coci dole eh ko kanisa hmm. sai sun je wani guri su yi sallah kai ku in ta kama ka in a ina kake lokacin sallah yayi sai ka share gurin kai sallah a nan amma kirista ko bai hude sai ya je coci ko kanisa Hmm. Eh, kina cikin bulaguro kina cikin lokacin sallah sai ku tsaya nan gurin da za ku yi sallah masallaci ne sai ku yi sallah a nan farla ta addinin musulunci ke inda musulunci yake da ɗaukaka da farala da alkhairi al'abdu kullaha asa dukkan ta masallaci ce in ji manzon rama alaihi salatu wassalam wa ma yandiku anil hawa in huwa illa wahyu علمه علمه شديد القوى ذو مرة واستوى وهو- في الأفق الأعلى.
Allah saka mana da akhir ya isa in an ga wasa ya kuke samun surar duka yi ku bakin bakin abin da bukata ya isa fiyayye a cikin halitta farin jika ne wanda duk ya bi ka ya tsira eh sallallahu alaihi wasallam yace ƙasa dukkanta masallaci inda za a ce maka nan gurin ba masallaci ba ne illal makabarata sai kabarai ba a tsalla a kabarai eh ku yi ku a gida ku ƙare sai ku ɗauki gawa ku kai ta eh idan in kun je kawai hefta cikin kabarinta Hmm. ba a tsalla a kabari ba masallaci ba ne ba wurin sujada ba ne to yana masu zuwa kabaran bayan Allah salihan bai waliyan Allah su wada gurin suna sujada ko suna roƙon shi ba ni kaza ba ni kaza bawon Allah waliyin Allah yayi da'a ga Allah yayi rayuwarsa ya ƙare al'ummarsa suna yabansa mutumin kirki ne kai ka zo ka ware ka mai sujada da cikin kabari ko ka ce ya baka lafiya ko ka ce ya baka kuɗi kaza shi matsalar mutumin yanzu kuɗi Hmm. eh ita kuma kayan ɗaki ya ta ba eh ita bi a mata kayan ɗaki Ha? Eh, To Allah ake roƙo, ba a roƙon wani sai Allah. Illar makabarata sai dai makabarta, wal hammam da kuma makewaya shine banɗaki ba a tsalla a cikin banɗaki. Gurin ƙazamta ne, gurin datti ne ba a yi. An wanke, an ƙare, ka yi arwallaka ka ƙare ruwa ya gangara ya tafi shi sai ka samu guri mai tsarki mai kyau guri mai kyau jikinka ka tsabtace shi eh na- nan ake zuwa a yi sallah ba makabarta ba ko makewaya nan ba a sallah amma don ka gane akwai ramar Allah sauran wurare duk in sallah ta kama musemi ta kama musemi wannan hadisi abu daure wuta da shi da imam turmusi abu na gaba in ji malam na tara bina'ul masajidi alaiha gina masallaci a makabarta a kanta a zo a gina masallaci a makabarta a kanta eh waliyin Allah ne ya rasu an zo an mushi kabari ce a waliyin Allah ne bari mu zo mu gina masallaci mutane su rinka kawo ziyara eh to ina matsayin shi a cikin addinin musulunci malai ce huwa bid'atun wannan bid'a ne abu ne wanda aka kirkiro shi aka sanya shi a cikin addini makabarta ka zo ka gina masallaci a wurin makabarta ka gina masallaci a wurin kawai don wane waliyin Allah ne aku zo kuna sallah a gurin kuma kuna fuskantar kabar to wannan malaice huwa bid'atun min dalalatil yahudu wan nasara yana daga cikin bid'o'i yana daga cikin bid'a min dalalatil yahudu wan nasara waɗanda suka batar da yahudawa da nasarawa a dalilin wannan yahudawa da nasarawa dalalat sun ɓace ɓacewa ɓacewa wasu ne suke zauwa gurin waliyansu ko salihan bayinsu ko annabawansu gurin kabarinsu zo su gina masallaci a wurin mu ba al'ada mu bace ba ɗabi'a mu bace ba al'ada mu bace ba ɗabi'a mu bace malam yace wata ƙaddama hadisul Aisha, hadisun Aisha ya gabata da makaranto a can ba darasinmu na baya, inda mazarama alaihi salatu wasalam ke cewa la'anar lagul Yahuda wa Nasara ittakhizu qubur anbiya'in masajid Allah ya la'anci Yahudawa da Nasarawa a dalilin mi sun riƙi ƙabarurrukan annabawansu shi ɗalibai suna tare da hadisi. To malam ya ce, wata ƙaddama hadisu, hadisin ya gabata, Aisha na Aisha radiyallahu an ha ummil mumin ummin Abdullah Allah ƙara yarda da ita. Eh, maharciya al-Qur'ani, ke kin harce Qur'ani da Eh? Ya aure ta tana 'yar shekara shidda. ya shiga ɗakin da tana shekara tara ya mutu duka duka ya barta a duniya duka shekarun aisha duka goma sha takwas tana cikin jar haɓarta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya koma zuwa ga Allah sai ga shi wata mas'ala wacce ya yi addini za a zo gurin uwar mummune uwa abdullahi a yi sallama a yi mata tambaya ta ba da amsa lakashin alkur'ani da su to hadisinta ya gabata a baya inda take rawaito mana cewa manzon Rama alayhi salatu wassalam la'ana Allahu al-yahuda wan nasara Allah ya la'anci yahudawa da nasarawa ittakhizu qubur anbiya'ihim masajid waɗanda suke rukun annabawansu masallaci sai abu na goma wanda ina ganda shine zamu tuka tuƙaƙe darasinmu ittihazuha idan rukon wurin kabarin wurin kai kawonku kuma da wurin wurin shagali gurin sallah eh ai ta zuwa ana zauwa a me da wannan gurin gurin kabarin wannan wurin sallah ai ta zuwa ana ta tsawowa ana ta neman albarka ana ta wane ne dan sai an zo nan ne za a nema kuma alhali gurin kabari ne ittihazuha ida malai ce rukunta shi gurin kabarin wurin kai kawon ma'ana wurin sallar idin to ina matsayin shi malam yace wa huwa min albid'i allati ja'a an-nahyu sarih anha wannan yana daga cikin abin da aka kaga aka sanya a cikin addini man adasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun shi ma hadisin ummul mu'minin ne uwa abdullahi aisha na cikin arba'un nawawi malam yace to shi wannan daga cikin bid'a wanda haninta yazo karara a hili an hana murki kabarirrukan bayin Allah ko annabawa wurin idin wurin kai kawunmu wurin sallanmu li azami darariha saboda girman cutar wata ku bani hadisi wanda zan mutuka tsaye da shi fa an abi hurairah radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la tattakhizu qabri idan bayan bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadihi. Fa ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tattakhizu qabri idan wa la taj'alu buyutakum quburan wa haythu ma kuntum fasallu alayha fa inna salatakum tablughuni rawahu Abu Dawud wa Ahmad.
daga abi huraira Allah ya ƙara yarda da shi yace manzon rama alaihi salatu wassalam yace la tattakhizu qabari idan kashe ni kadda a jikadda aga kun riki kabari na wurin kai kawon ku gurin sallar idin ku a rinka zuwa ana taro a wurin ana shiga ana fita kadda ku riki kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gurin idi wala taj'alu buyutakum qubura kuma abu na gama hanin da yayi kada ku sanya gidajenku kabarurruka ba kwa sallar nafila a cikin ta wa haisu ma kuntum duk inda ku kasance fasallu alayya to ku yi mini salati fa inna salatakum tablughu salat Yana zuwa zuwa gare ku.
rawahu abu dauda Ahmad.
to ku zan ba ku karanto mun shi sai mu tuka ke fa an abi hurairah da fasara amma
أبي هريرة رضي الله عنه قال عن سامود أبي هريرة يرجع ألا تثبت أبريسيته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعالى عتيرا من شمال لا اشتبت على غيسيته لا تتخذوا قبري عيدا فاتقوا القبرين مريدين فأنا ولم تيتاوانكم ولا تجعلوا بيوتكم قبورا فاتقوا سيد gidajenku kabarurruka ma'ana ba kwayin sallar nafila a gidajenku wa aisu ma kuntum duk inda kuka kasance fa sallu alayya to ku yi min salati fa inna salatakum tablughuni lalle salatun ku yana isa zuwa gare ni rawahu abu dauda wa ahmad abu dauda da ahmad suka rawaito shi To a cikin wannan hadisi manzon Rama alayhi salatu wassalam yace duk inda ku kasance ku yi mushi salati domin salatin ku yana saduwa zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah zai ce wane cikin al'umma ka wane dan wane yayi maka salati to salatin ya yake ko kuna da shi salatin Annabi nake so amin bayan bismillah بسم الله الرحمن الرحيم karanto muni اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
jazakumullahu khair Allah saka muku da alkhairi dan uwa mai nuna mani lokaci na nuna mani lokaci yayi muna fatan abinda aka ji mun yi daidai wannan ba hikimin mu bace ba dubara mu bace daga Allah subhanahu wataala ne kuskure da aka ji daga shedan ne Allah kankare mana kurakuran wannan nasiha Allah sa muna yi dan kai Allah yi da ba dan kai ba Allah ka tsare mu ya Allah Allah ka zaunar da ƙasarmu da garinmu lafiya. Marasa lafiyarmu Allah ka ba su lafiya. Wanda ke cikin tsanani Allah ka yaye masa. Allah ka biya bukatunmu na alkhairi. Ɗalibanmu da mu da su duka Allah ka tsare mu. Allah ka sa mu yi lafiya mu ƙare lafiya. ‘Yan uwa musulmi waɗanda suke bara addu'a mu da su duka Allah ka biya bukatunmu na alkhairi. Yara masu jarrabawa ɓangaren Muhammadiyar na boko Allah ka samu su jarrabawa. Allah ka ba yaranmu nasara akan duk jarrabawar da za su yi. Allah ka samu su jarrabawa. Allah ka raba mu da talauci da ɗaɗa na kare. Duk wanda ke cikin tsanani Allah kai ne Allah Allah ka yaye mana ya Allah. Allah ka tausaya mana ya Allah. Allah ka lullube mu da rahamaka ya Allah. Allah ka sanya mu cikin masu tauhidi. Allah ka sanya mu cikin masu tauhidi. Allah ka sanya mu cikin masu tauhidi. Allah karɓiran mu muna la ilaha illallah subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين